الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاسجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله نعم نعم أهلا من قوائد فا to a shimawi shi ma bai zo ba to iziya ta fi nawa dari da hudu a kan fasali بسم الله الرحمن الرحيم ومن صلى صلاة wanda ya sallaci sallah ta matan cikakkiya in aka ce cikakkiya tun daga tsayuwa har ruku'un daga sujjada da zama har zuwa sallama a ta ala nizamiha kuma ya zo da tsarinta da nizami yadda aka tsara ta yadda aka tsara tsayuwa haka ya tsaya yadda ake karatun fatiha da sura haka ya yi yadda ake tsara ruku'u da tsagowa da sujjadu da komai da komai haka ya zo da nizaminta wa huwa la ya'rifu al-farada min as-sunnah amma shi bai san farilla daga sunna ba wa la sunnata min al-mustahab kuma bai san sunna ba daga mustahabbi jimala baya iya rarrabewa don aka tambaye su kai sallan nan taka ta yi kyau ni farkon sallan nan naka kai kabbara harama Allahu akbar shi ne matsayin wani kabbara harama karilla ne ko sunna ko mustahabbi yace la adri ko la a'rif aka ce to da wajen kabbara harama nan naka ka daga hannu shi daga hannu nan ne matsayinsa farilla ne ko sunna ko musahabi yace da kun bayan nan naga ka karanta fatiha ne kyau da harufan daga tajwidi da komai to ita ne matsayin karatun fatiha farilla ne ko sunna ko musahabi yace la adri ni ban sani to bayan fatiha na ga ka karanta sura ita ne matsayinta a sallah sura farilla ne ko sunna ko musahabi yace bai sani bayan nan kai ruku me matsayinsa farilla ko suna ko musabi bai sani ba a cikin ruku na ji kana tasbihi shi mai matsayin tasbihi a ruku farilla ko suna ko musabi bai sani ba bayan ruku ka dago ka tsaya ka nutsu an sami i'tidali da tsumanina me matsayinsa i'tidalin da tsumanina yace bai sani ba bayan nan ka yi sujjada me matsayinta bai sani ba ka dago daga sujjada me matsayinta bai sani ba ka yi sallama da su tahiya da sauransu ne duk bai sani ba la ya arifu al-farda min as-sunna bi ma'ana baya bambanta farilla da sunna wala sunnata min al-mustahab baya bambanta sunna daga mustahab to fakira aka ce inna salatahu batila akwai maganganun malamai amma mafi inganci sallarsa ɓatacciya ce dukkan nan nata duk nizamin a ta'ala nizamiha mai kawai ta maka ala a ta'ala hay'atiha ko kamanninta yadda ake bukata ala aha sani hay'atiha ko kauli mafi inganci sallarsa ɓatacciya ce saboda ba a bauta wa Allah da jahilci duk abin da kake yi wajibi ka san me matsayinsa a cikin ibada in farilla ne ka san farilla in sunna ne kamar sunna wannan fa malam ya takaita mana akwai maganar kauli da ba'adi ka san su ka san mubtilatu salati abin da yake bata sallah ka san makruhatu salati wannan ummahatu kawai ya kawo ma farilla sunna mustahabbi to ai ba su kada bane hukuncin sallah akwai kabli da ba'adi akwai abubuwan da suke bata sallah akwai abubuwan da aka karhanta to shi bai san komai daga ciki ba aka ce sallar sa batacciya ce mala yace wa sahihu amma kauli ingantacce dai annaha ita wannan sallah tasa sahihatun tana zama ingantacciya amma da sharaɗi guda ɗaya in aka za wasfa in ya karɓi siffanta an alimin daga wajen malami to wa yake ba wajen malami ya ce akwai amin da ake sani kawai ya tashi ya ga ana a gidan kuma wannan din ma fa ya kunu asiman bi tarkil istidlal ya je wajen malamin ma ya ga masa an kai haka shi ne kabbara halama Allahu akbar ga yanda ake daga hannu aka nuna masa ga yadda ake karanta fatiya sai an fara fatiya sannan a yi sura ga yadda ake ruku'u malami yana yi shi ma yana gwadawa ga yadda ake tsakowa shi ne fa karɓar sifa abun malami ya ga masa furatikan karatu ne amma ba ga masa tsayuwar farilla ne ruku'u farilla ne karatun sura sunna ne tasbih ruku'u mustahabi ne tahiyya zaman tahiyya farilla sunna ne zaman sallama farilla ne yin tahiyya sunna ne tasbih arku da sujada mustahabi ne duk ba a gaya ba an gaya masa kawai sifatu sala a kaza wasaha ya karbi sifanta an alimin daga malami amma la ya arifu al-farada min as-sunnati wa la sunnata min al-mustahabi aka ce faqila aka ce inna salatahu ko au annaha sahiha qauli wanda yake da inganci an yi rango ne amma in ya karbi siffanta abun malami to a hakan fa ya je an koya masa din in ya ci gaba da zama a haka baya kokarin tambaya da zuwa makaranta da neman sanin farilla da sunna da mustahabi da qabli da ba'adi da mubtilatu sala da makruhatu sala kawai ya dogara da ya karbi sallah an koya masa yadda ake yi amma bai san waɗannan hukunce hukunce ba sallah ta inganta amma akwai zunubi a kansa wa yakunu asima bi tarkin istidlal yana zama da zunubi saboda ya bar neman dalili ne dalilin tsayuwa a sallah ai ai farilla ne ne dalilin karanta sura ai sunna ne ne dalilin mustahabbi a cikin ruku da sujjada tasbihi a ce masa mustahabbi ne to in bai nemi sanin wannan ba ya zauna a ƙarya ka ɗauki ba abun malami sallah ta inganta amma akwai zunubi na yin ibada da jahilci wannan din ma bai kuɓuta ɗari bisa nan ana maganar sallah ta yi ne ko ba ta yi ba neman ilimin sallah wajibi ne kafin ka bauta Allah da ya ce fa'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta mu in ba ku sanni ba ta za ku bauta mu alhamdulillah sai ne sai risala su a suka dawo to a ka dawo daga ina ne ma gwande ko to an dawo lafiya alhamdulillah shafi na nawa ne a shimawi shafi na sha takwas a shimawi to ina ne farkon babin ne yake cewa babu fara'idin salati to ka ji magana samu ya zo a kan arashi babi ne na farillan sallah wa sunaniha da sunnoninta wa fada'ilaha da mustahabbanta wa makaruhatiha da makaruhanta duka zai kawo maka su a cikin wannan babi fada'ilu su ne a wata luga ake cewa mustahabbatu salah sune fada'ilu salati sune mustahabbatu sala sune mandubatu sala duk sune mustahabbi ne mandubi da mustahabbi da fadila duka an a fiqhu ne ana nufin mustahabbi fa amma fara'idu salati amma ka ga farullan sallah fa salasata ashara goma sha uku in ka je wani guba ana ce maka sha biyar ba to can inda ake kwadawa ne da sharuɗoɗin sallah shi ko dama ya ware maka a baya sharaɗi guda a babu guda babu shuruɗin salati a ciki akwai dukunul wakati ko wanda wasu suna lissafa a cikin farillan sallah a ciki akwai sharfin kalami ko wasu suna lissafa shi a cikin farillan sallah akwai istiqbalul qiblati wasu suna lissafa shi a cikin ne farillan sallah amma wannan a mabsuɗa su ne wanda ake falawa kamar ƙawa'idi ba za a tsaya ware maka wannan sharaɗi ne wannan farilla ba amma dan da karatu ya fara nisa sai aka ware maka babu sharaɗi daban babu farilla daban to in farilla sai ƙagwalanta gwallata ba tare da gaure da sharaɗi ba to guda goma sha uku fa salasata ashar in ka kawo dukulu lokaci wannan sharaɗi ne yanzu ba za ka tashi ka yi sallah ba ta a zahar tun da lokacin ta bai yi ba sharaɗi ne sai lokacin ta yayi amma in lokacin yayi ka zo yin ta dole ka kawo waɗannan goma sha uku in aka rasa ɗaya a ciki babu sallah kuma bambancin sharaɗi da farilla shi ne shi sharaɗi idan da mantuwa aka bar shi ba ta shi suna ba sai da aka idar da sallah sallah ta inganta ba sai Allah ba illa iyaka ta maka a adatul waqti in lokacin ya fita babu sakewa amma in farilla ce ko da mantuwa ka barka to za ta maka a ada abadan ba lokaci ya fita ba ko ya shekara sallan nan sai ka in dai farilla ka bari amma idan da ganga aka bari duk hukuncin su ne wanda ya bar sharadi da gangan da wanda ya bar farilla da gangan hukuncin su duk ɗaya ne a ada abadan amma inda mantuwa ne in sharaɗi ne sai da ka sallame to ruwa ta ta sakewa ba wajibi bane lakin in akwai sauran lokaci mustahabbi ne a sake ta saboda sharaɗin da aka bari wa kullu iyalatin fil waqti fa hiya qabila dukkan sake sallah in an ce maka fil waqti ba abadan ba to sakewar ma fa hiya qabila a mustahabbi ballatana kuma lokacin ta ya fita babu zancen ramawa amma in farilla ka bari ko guda ɗaya ce har abada sallan ne sai ka rama wannan shine bambancin sharaɗi da kuma farilla yace fa amma fara'idu salati fa salasata ashara goma sha uku na farko anniyatu qudra niyya wa takbiratul ihram da kabbarar harama wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbarar harama wa qira'atul fatihati da karatun fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa domin fatiha wa ruku'u da yin ruku'u wa raf'u minhu da tsagowa daga ruku'u wa sujudu da yin sujjada wa raf'u minhu da tsagowa daga sujjadar wal julusu da zama min al jalsati al akhira daga zama na karshe bi qadri sallami da gwargwadon sallama zaman karshe wanda ake sallama a cikin ka zaman da kake yin sallama farilla ne wa salamu da kuma sallama sallama da zamanta kamar kabbar harama da tsayuwarta yawa su ma suna tare ba a raba su kuma kowace farilla ce mai zaman kanta in kai sallama daga tsaye sallah ta baci in kai kabbara harama a sunkuye sallah ta baci tsayuwar ita ma farilla ce ita sallamar al-mu'arraf wanda ake mata ma'arifa bil alif wal lam da alif da lam jaye assalamu alaikum in a sallah ne musamman ka ta farkon nan in ka ce salamun alaikum sallar ka ta baci yayi duk da yazo a Qur'ani salamun alaikum la dan fakil jahili salamun alaikum ba udkhuluha to sai ka san alif da lamun assalamu alaikum amma sallama ta biyu da ta uku wannan kace salamun alaikum ba komai ta inganta ka gane taslimatu ta'lili ta farkon nan dole sai da alif da lamu sannan waɗu maliyatu da nutsuwa a cikin ruku da sujjada da zama wal itidal da kuma daidaituwa tsakanin ruku'u da dagowa da wato da sujjada da tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu in ka dago a samu itidali farilla ne to alhamdulillah sai ne waɗanda su ne farillan sallah sai ne risala shafi to dalila ashirin da takwas samurin dani mai gajeren gugu ina za mu tashi wani sahabu ne wani sahabu zikiru da isirin salawat an so yin zikirin Allah da isirin salawati a gurbin sallolin farilla daga an yi sallama kar a tashi domin Allah ya ce fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab to an so yin wannan zikiri da isirin salawati ai as-salawatu li mafarudat min gairi fatilin bi nafila ka gane inji ne shari ba tare da karar da ba tsakanin sallar farilla da nafila ba kafin ka tashi kai nafila ta rawati to ake so kai wannan zikirori ba sai ka tashi kawo kawo nafila ka zauna sannan ka yi zikirin da ake bayan sallan farilla ba ina fata an gane dalili ko limara wahu abu dawud domin hadisin da imamu abu dawud ya rawaice shi anna rajula sallal farilata wani mutum a masallacin manzo Allah yayi sallar farilla fa qama sai ya miƙe ya tanaffu yana lafiya fa jazabahu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab sai ya fusgo shi ya ya miƙe zai nafila ya kama riga sai fusgo shi ya zaunar da shi wa ajlasahu ya zaunar da shi وقال له يتي لا تصلي النافلة بإثم الفريلة كلك كل كي صلى النافلة لك كائدة تصلى الفريلة wannan fa hukuncin da Umar yayi annabi yana gurin ba wai ba wai lokacin yana khalifa ba a gaba annabi akai shi yayi riga malam masallaci saboda kishi da kuma tsananin riko da sunna فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa Umar asabta ibn al-Khattab ka dace da abin da kai ya kai dan Khattab asaba Allah duka kai ma Allah ya dafar da kai abin da kai ka dace kaga sunna ce istiqrariya wanda manzo Allah ya an yi a gaban sa ya tabbata ai abin nufi da yace masa asabta ibn al-Khattab auka as-sawaba ka aukar da dacewa mulka bisan duka wanda yake tsanye da kai dama a sawabu iya tare da kai sai kuma ka aukar da shi mulka bisan duka ai ala ya gaika ya gudana ne a hannunka wannan katarin wa zikir shi zikirin da ake magana shi sahabu zikir da ismi salawati yakunu bil alfazil masmu'ati min ash-shari'i yana kasancewa daga lafazin da aka jota daga bakin mai shar'antawa shine manzo Allah in ka zata maka asharu daga ash-shari'atu ko to waye ne shar'anta shari'a shine manzo Allah a bakin sa aka ji to zikirin ba abin da kaga dama a'a yana zamantowa da lafazozin da aka ji al-masmu'a a barji mina shari daga mai shar'antawa sallallahu alaihi wa sallama min ha daga cikin zikirorin da aka ji daga bakin manzon Allah annahu ta'umul koma kan yusabbihu Allah zai yi tasbihi ga Allah subhanallah subhanallah salatan wa salatina talatin da uku ina fata an gane sai sai ya ce maka tasbiya ta ya kawo mazdari yusabbihu Allah salatan wa salatina tasbihatan wato ya zama tamyizi kenan tunda adadi ne wa yahmadullah ya gode wa Allah salasan wa salasina shi ma ce ka hamidatan godiyar Allah 33 wa yukaddirullah ya yi kabbara wato ya yi kabbara ga ubangiji salasan wa salasina shi ma 33 yace takbiratan asharin wa yatumul mi'ata yana cika 100 talatin da uku sau uku nawa ba tisa'in da tara ba to ya kusurul mi'ata yana cika ɗari ɗin bi la ilaha illallahu da faɗin la ilaha illallahu wa da hula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai kai ta wani malami limami idan limami ne guda idan yayi sallama a sallar farilla ma bu suka yi sallama in yayi tasbihinsa da tahmidi da takbiri sai ta ji la ilaha illa Allah wa la sharika waje saboda ya karanta ibiya da risala har da wannan bar an ce zai zai cika na dari la ilaha to shi har da bar yake haka da zo kuma ita bar tana maka bayani ne bayaniya ce yawa yana cika dari da لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويستحب أنا سو لإسر صلاة سبي أقلب صلى الأصباح لأكي سو التمادي لي كتي تمادى فيه لي تمادى يزركي التمادي زركي ويستحب التمادي التمادي شيء fa'idul fa'il ana son at-tamadi zarcewa fi zikiri cikin yin zikiri wal istighfari da istighfari wat tasbih da tasbihi wa du'a da yin addu'o'i sai ka ce bi isri salati subhi a gulbin sallar asuba ila tulu'i shamsi har zuwa hudowar rana eh akwai falala mai yawa idan ka duba a sharhin ya kawo maka da yace ila tulu'i shamsi aw qurbi tulu'iha ko kusa da hudowarta wal aslu fi zalika asali cikin wannan mustahabi ma rawahu turmizi wa hasanahu abinda ya mu turmizi ya rawaita shi kuma ya kyautata ya ce hadisi ne hasani yace annahu qala annahu sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sallal fajr fi jama'a wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a ku dinga gaya mana sharadin nawa ne man ai har su sharadin ne wa jazmi tun tatajimu fi ilaini shar'i na farko sallal fajr sallar ta asuba ya sallata asuba sannan fi jama'a cikin jama'a ba shi kadai ba sharadi nawa asuba ce kuma a cikin jama'a sun maka'ada sannan ya zauna bai tashi ba nawa kenan sannan ya zukurullah da ya zauna ba shi ya yi ba ba dannan waya yake ba ba tafin yake yi ba ya zauna ne ya zukurullah yana zikirin Allah hatta ta tsulu a can kuma bai tafi ba har sai da rana ta hudo nawa biyar yamma hatta ta tsulu a can ba yau su ba suna shi ba shi ne mai zaman kansa ya zauna yana zikiri in ya samu minti biyar ya tashi ba shi kenan ba ya yi zikiri kuma amma aka ƙayyade hatta ta ɗulu a shan har sai rana ta hudo shi ma sharaɗi ne da zama kansa ya zauna ya yi zikirin ba na minti biyar ba ba na minti goma ba har sai rana ta hudo to sharaɗi na shida sun masalla raka a taini sannan ya tashi ya sallaci raka a biyu na fila bayan rana ta hudu halittin na fila ya shiga in an samu sharaɗin nan guda shida to wannan na fila da ya yi yanzu kanat ta kasance da hu gare shi ka ajiri hajjakin ta mace kamar ladan haji cikakkiya a ce talaka jahilci ya sa yana asara ayyukan haji hajjin fa kuma yake ta mace kuma hadisi ne hasani in turmul yake maka hadisi hasani yana nufin sahihi ne ba wani kula a cikin sanadinsa ko mataninsa ka wannan kullum ma za ka yi kullum kullum duk sanda kai wannan shirhero din nan guda shida kaman ka je kai haji da kudin halal kuma hajin da fala rafasa wala fusuka wala jidala inda ta amma yake shine dai alhajj al-mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-janna kana daga masallacin anguwarku ka je ka samu haji cikakke amma fa baya fatso ba falilla yawa ka ne samu lada ladan haji cikakke amma ba zai tsaya ba a matsayin falilla ba ina fata an gane to a ce mai risala ya ce mace mu da yace wa yustahabu bi isri salati subhi at-tamadi fi dhikr wal istighfar wa tasbih wa du'a ila dulu'i shamsi in kai lago ne ko bacci ya dame ka ka tashi da wuri tun karfe ɗayan dare ko biyu to aƙalla an kurbi ɗuluya ko ka zo kusa da hudowar sannan ka tashi amma dai ba laga haji tun da lana ba ta hudo ba ba ka yi sallan raka a ba amma dai ka samu falalan zikirin Allah na bayan sallar asuba shida mutu arba'in ya ma yi yawa ko shida da rabi zai yi amma ya ce maka wale sa wajibi amma ba wajibi ba ne sai ka ga dama ba dole sallah kuma sai wajibi kar ka ce mai risala ya dola ma ya ce maka wale sa bi wajibi yawa yin hakan fa ba dole bane ba wajibi bane yawa in dai ka saba yin wajiba kan wannan kullum ma za ka yawa ko ba komai dai akwai lazumin safe yana nan daga ai sallar asuba kuma in wanda yake yin kayansa ne cikin nutsuwa yana gama dan abin da zai kara kaɗan ne rana za ta hudu in masu wazifar asuba ne ma suna nan bayan su yi lazumin su yi wazifa ko bayan wazifar su yi lazumin su kafin na rana ta hudu ta ce raka a jura in kai in ka kara akan biyu ma ba laifi ba ne amma dai akalla a samu raka a biyu bayan hudowar rana alhamdulillah sai ne hasratul adawi eh da ne kai wajibi karka sai ya kola maka abin da Allah bai kola maka shafi nawa ne ita hasratul adawi dalila nawa ko dalilai dai dalila ɗaya to ina za mu tashi to mi mi alfa'ida tu samiya kenan yawwa a tsira ta ƙarshe ba sun ashara sannan mai risala ya mana ishara ila alfa'idatin rabi'a zuwa ga fa'ida ta hudu da me yayi isharar bi qaulihi da faɗinsa da yace wala qaulun wala amalun wala niyatun illa bi muwafaqati sunna ai wala yakbulu kamar yadda ya fara a farkon jumla da yace wala yakbulu qaulul iman illa bil amal wala yakbulu qaulun wala amalun illa bi niyya to sai ya adabi da wala din annan bai kawo ya kamulu ba asalin matanin ya sharhi yace maka ai wala yakbulu bi ma'ana shi ma la yasuhu shine la yakmulu fadin imani da baki la yasuhu baya inganta wala abalu wala aikin imani shine sallah da azumi da aiki haji da zakka baya inganta wala niyatu wala niyyar da kai dan Allah din da ikhlasi su uku ma ba sa inganta illa bi muwafaqati sunnati nabawiyya sai an dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da irin koyarwar manzon Allah ba yadda ka ga dama za ka yi ba yadda sunna ta koyar wajen wannan ƙaunin ko amalin ɗin haka ka yi daidai da yadda manzo Allah ya shar'anta to wannan shi ne ƙaunin imani da amalin imani da niyya ya sihu yake inganta wa muwafaqatuha abinda ake nufi da muwafaqatu sunna dacewa da sunna ittiba'uhu sallallahu alaihi wa sallama fi ma ja'a bihi din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da yazo da shi wattiba'u salati salih da kuma bibiyar marigaya na kirki marigaya amma a sali irin su imam malik da malaman su tabi'ai don su tabi'u tabi'ina ne ka gane ai har zuwa kalmin nan guda uku dai kairul quruni qarni thumma allazina yalunahu ثم الذين يجسدونه دي عبادة da za ka yi ka dace da irin ibadar waɗannan bayin Allah wanda suka rayu a ƙalbi uku na farko to sannan ake samun dacewa da ingancin ƙaunin da kuma amalin imani ƙala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa wa ma atakumur rasulu abda abin da manzo Allah ya zo da shi ko ko ma atakumur rasulu abin da manzon Allah ya zo muku da shi fa ku zuhu ku riƙe shi ku yi aiki da shi wa ma na hakum alu abin da ya hane ku gare shi fantahu ku tike ku daina aikata shi ka gane ai alhashiri suratul hashiri aya ta bakwai wa qala alaihi salatu wa salam manzo Allah alaihi salatu wa salam ya ce alaikum bi sunnati la huwa alaikum da yin riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di da sunnar harifofin nan masu shiryarwa da za su zo min ai allazina ka gane ai ja'u min ba'di yawwa ana kaddarawa su ne min ba'di din masu shiryarwa a bayana al hadisa har zuwa ƙarshen hadisi to fa sabata bi zalika sai hujja ya tabbata da wannan aya da muka karanta da wannan hadisi annal qaula cewa fadin da mutum yake yi na ibada wal'amala da aiki na ibada ya jibu yana waje ba an ya kuna su su biyun nan su kasance ma'arudai ni ababen bujirowa ne ala sunna bi ma'ana mauzunai ni ana auna su ala sunnati da sunna wai ba sai ya zama zahirinsa sai dai da yadda annabi ya koya koyar ba ba za ka iya wannan ba sai dai ka auna ya dace shi ne muwafaqatul sunna din sai ka auna shi da sunna ta manzon Allah kama wafaqaha abin da ya dace da sunna to fa huwa al shine abin nema wa ma khalafa abin da ya saba mata lam yultafat ilaihi ba a waiwayawa gare shi a ce wannan abin addini ne ko ya dace da sunna wa kana ma'asiya ko wannan abin ya zama sako ma au ko ko ya zama sako ba qariban mina yayi kusa da ma'asiya din ko da ba sai masa sako ga dangadan ba ina fata an gane wannan ba a cikin qaulul imani wa amalul imani abin da tafi ibada shari'a ba ruwanta da al'ada in ba ta ci kalo da ita ba al'adar ku ku je ku kayan ku ko annabi bai yi ba ko bai ce ayi ba amma abin da za a kira shi ibada har ana tunanin Allah zai ba da lada to dole a auna shi da sunna abin shi da dai shahararren faɗin nan na kyau su gani radiyallahu anhu da yake idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizan shari Muhammadu Gali ya tambaye shi ko sai da Aliyu Harazimi a yi ku zabu alaika ya tabbai shehu tijjani wai yanzu za a iya yi maka ƙarya abinda baka faɗa ba a ce ka faɗa ko bayan ka yi Fati a ƙirƙiro abubuwa wanda ba kai ka faɗa ba ba kai ka ce a yi ba a dinga jingina maka zai yiwu a yi maka wannan ya ce na'am ƙwarai kuwa annaba ma an faɗa abin da ba su faɗa ba an ce sun faɗa ballantana ni ya ce na'am sai amma sai ce za ka mutum an ni shay'an in kuka ji wata magana an ce daga gare ni ko an rawaito ta an jigila ta gare ni to fa zinuhu bi bizani shar'i ko auna shi da ma'aunin shari'a to inda gida yake saba kenan ne ma'aunin shari'a kowanne mutum yake da ahliya na yin au dan ka dan kada guntun larabci ka kace zaka auna magana sai mutujani kai wane ne ku auna shi da ma'auni na shari'a ke fama wa faɗa fa ku abin da ya dace da shari'a ku karɓe shi ko ba ni na faɗa ba na da ni ne na faɗa wa ma khalafa fatrukuhu abin da ya saba wa shari'a to ku bar shi ko ni na faɗa din kaga na shautu ya ci ya wuce kansa duk abin da ka jinjina masa mara kyau ka jinjina wa banza ya yi bara'a da wannan abin don ya ce ku auna in ya saba ko ni na faɗa ku bari ballantana ma baya faɗin abin da ya saba wa shari'a to alhamdulillah sai ne ina za mu tafi tafi na nawa askari eh to ba zai tabbata sittin da biyu ko da uku ko da hudu eh to ai haka ne zai ko da hudu to ina ina za mu tafi to da 64 ba wa luhumu zawatil arba'i nama ne sunan jin nama ne da Hausa lahamu nama luhumu namomi ba mu ko bani kwali kwali ba ko eh a wace a Hausa ko ko da a larabta ana musu jami eh a larabta ma akwai abin da baya karɓar eh a'a duka gaba ɗaya kamar aljulu mutum ɗaya ma julubun ne su biyu ma julubun ne su uku ma su dubu ma julubun ne wa in kuntum juluban fadda haru ka ga nan da eh ina ita dai sunan janabat wannan sunan ta ne ta kadai amma shi ne janaba junubun shi ɗaya ma junubun ne su biyu ma babu ta sunansa ba za ka ce junubani ba junubun su uku ma junubun to a hausa ma akwai abin da ba ya karɓar jami eh a sakwata suna yi ruwa ne ko ba yi sama ko wata a rubutu ba ko amma ka ga a larabci akwai almawu akwai almiyahu babu a tsamin miyahi ko amma a hausa shi ba bambancewa a rubutacciyar hausa amma sakwata su da ma ruwa jam'i ne ruwa sun tuɗe ruwa sun zo ruwa sun ƙare ruwa sun jaye shi da su da ma babu muradin ruwa su kuma kanawa babu jam'i ruwa ruwa ya zo ruwa ya ƙare ruwa ya sakko to amma shi a larabci yana bambanta alma'u da almiyahu to shi ma nama a hausa yana da irin wannan bangaren kenan nama eh za ka ga su mafarauta dabbar ma su kutum za a ce nama na ga wani nama ya wuce walhumu dawatul arba'i naman dabbobi masu kafa hudu wanda ake ci su wanne ne raƙumi da saniya da tumakai da awakai ba kafa hudu ne da su ba to jinsin duka jinsi ɗaya ne in ka kawo naman saniya za a baka na raƙumi daidai wa daida in ka kawo naman saniya za a baka naman rago daidai wa daida inda musanyen nama da nama za saboda jinsi ɗaya ne za ka musanya amma kaga nama karamar dabba ai yafi tsada naman tinkiya ko rago ai yafi na saniya tsada ko in kilonsa wannan zai yi dubu ɗaya alal misali in na tinkiya ne ko rago sai ya yi dubu da ɗari biyar ko sama da haka amma in musanye za a yi daidai wa daida saboda mai jinsi ɗaya ne haka na akuya da na ragon da na kowanne kuma yace in siyuha na gidanta wa wahashiyuha da na dajinta in za ka yi musanyen naman saniya da na ɓauna daidai wa daida ko za ka yi musanyen naman barewa da na tinkiya ko raƙumin gida da na daji kuma ko da na saniya ne za ka yi musanyi da naman barewa duka daidai wa daida ko na raƙumin dawa za ka musanya da na ƙauna raƙumin gida da na ƙauna ko naman rago za ka musanya shi da na raƙumin dawa to duka ya zama daidai wa daida dan insiwa daga insukan ba na adam ba wanda yake alwa da dan adam a gida shine insi shi kuma wahasu wanda yake dawa na aluhusu jam'in su kenan insiwa wa wahasiyuha na mutane na gida da kuma na daji duka jinsi ɗaya ne babu ƙari in aka yi ƙari an cire ba kaɗai da yake kamar kamar kamar tsuntsu an ce maka tsuntsu ka za ma tsuntsu ce duk da kuka biki da zabuwa in za ka yi musanyen namun su daidai da daida da fakara da mikiya da jumuna da ɗawisu in za ka yi musanyen da naman ta tabara daidai wa daida misulan da misulu babu ƙari in kai ƙari wanda aka ƙara masa ya ci riba wanda ya ƙari ya ba da riba wa dawabil mai da dabbar ruwa dabbobin ruwa duk jinsi ɗaya ne da naman kifi da na kada da na dorina da na ragon ruwa kowanne ya zama musulun da musulun duk wanda aka yi wa ƙari ya ci riba da naman ƙawala da na tarwaɗa duka ɗaya ne wal jarabi fara jinsin ita ma jinsi ɗaya ne da babe da me masu nasu duka kowace iri za ku musanye to ya zama daidai wa daida wal akbasu wal akbazu gurasoshi zan na gurasa alkublu guda dai al'akabasu ismul jami ne na gurasa kamar a nan mu ce burododi burodi shi ba ba alkama ba ne kamar da gurasa da alkama ake kuma duk gasa su ake to kullu ha dukkan ta jinsi jinsi ɗaya ne yadda kawa da kilan wannan gurasa in za ka musanya da waccan shi ma zama daidai wa daidai kal albani kamar nono jami'a na allabani nonon saniya da na akuya da na raƙumi in za a yi musanyen su daidai wa daida babu fifiko wal kuludi da kunu jami'a na alkallu kunu inda ya zama kunu to yanda aba take babu fifiko to haka nan kunun ma ba a yin fifiko kowanne wa zuyutu amma ka ga mayuka jami'a na azaitu yin mana zuyut jami'a na zaitu to a jinasu wannan mabambantan jinsi ta inda ta maka jinsi to duk ɗaya ne ka usuliya kamar asalinta tunda asali daban ne akwai man gyaɗa akwai man riɗi akwai man zaitun akwai man itace akwai man guna akwai man tafarnuwa to wannan sai yanda kasuwa ta kaya za ka iya ba da man gyaɗa kwalba biyu a baka man bumbulin kwalba ɗaya tun da man gyaɗa ko ka ba da man shanu kwalba ɗaya a baka man gyaɗa kwalba biyu wannan babu riba tun da asalin ya saba akwai akwai kitse ma da ake narkawa shi ma a jikin dabba akwai manja akwai man da ake yi da anguriya ba auduga ɗayan auduga to wannan tun da asalin ya saba to nan ma dan an yi fifiko ba laifi dan jinsin su daban ne wa juzu tafadul yin fifiko yana halatta fil buquli a cikin mabunkura ƙasa to alhamdulillah sai ka ce wajudu tafadul ba illa albasala was sawl to alhamdulillah sai ka ce wajudu tafadul sai ne na'am daban-daban jinsoci ne in ya maka jinsu ya nufin ɗaya ne ko da suna yin sai goma ya jero ya ce maka jinsu to shi kenan dukkan su babu kifi su kamar a baya ya ce maka watamru jinsu ba ma jami ya kawo watamru shi dama bayi da ismul jami shi kuma a larabci tamru babu a tumuru babu a tumaru dukkan tamru ne saboda aka yace maka jinsu kuma yana cikin abubuwan da suke da yawan nau'i a dibino ai ta wanda ka gani kace ya kai kala talatin ba za mu mutu duk ka ɗaya ne in za ka har ajuwa da wanda yake na madina ana cewa manzo Allah shi ya shi ne ya gasa shi in za ka ɗebo irin wannan ɗan jigawa ka yi musanya da shi sai dai wa dai babu shi duk a shari'a shi ne ɗan zuwarin ba a to sai ka sai da baka da kuɗi wanda bai ga ba ya je kasuwa ya sai da nasa sai ya zo ya sai wannan dama haka maza Allah ya ce a hadisi in ka ga in ka haka ka ƙwaru to ka je ka sai da nasa sai ka zo ka musanya da kuɗi ko a baka daidai kuɗinka amma in dai shi da shi za a yi to dole ya zama daidai wa daidai to haka bangaren naman ma ka ga naman jikiyar ka ya fi na saniya to ka je ka sai da naman ka ka zo ka saya da kuɗi yawa kasuwa ta musu farashi amma in shi da shi za a yi to jinsu babu jiji ko duk wanda ya kasu jiji ko to ya cire sai ne Allahu liwadu wasu kai su amma da yanzu a bayan haya a bayan kafin wajen ka ya da to ai ba kan ya kare aka san sabon zance a to a wajen yusu ai sabon zance da wajen yusu la ai mubta da ne labarin sa shine ajinasu ba alhamdulillah ni ma na gani ala mun gara da kai ne alabi ya gida Kaji nawa ne? Yau mala alƙasin bai zo ba? Amma jiya ya zo kun? Na ji muryarsa a masallaci da muka zo sallah. Ina ne talatin da nawa? ko a cikin wancan nasa ɗari da ashirin da shida ina za mu tashi alƙa'ida ta hamsin da shida yurfa'ul musanna ana yi wa suna abin biyantawa rufu'a bil alif da alif in ya zo a matsayin rufu'a to alif ake sa masa sai ake qala rajulani kaga qala fi'li madi ne rajulani shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif niyabatan an dammaj li'annahu musanna shine al-i'rabun sa qala rajulani ko ja'a rajulani ko yawa ayyuha saqalani ka gane ai idan guda ɗaya sai ayyuha saqilu in biyu ne ayyuha saqalani to wannan alihu ai akwai saqalai to wannan kuma sai a nemo dalili fata ne ko kisra in yake saqalaini ko ta rajulaini ka gane ai amma in kaga tasmiya da alif ina ne inda yake cewa rajulani ya fita tilani ka ga da rufu'a ne cikin hutun asasi ne ba mazaje guda biyu ya ƙasilami suna faɗa da juna wa waladan min dunihi mun ra'atayn ko ai ba imra'ata da yaka ce ba saboda mai imra'atayn maf'uli ne mansubi to wannan ya ita ce alamar fata wa wajada imra'atayn shine imra'atayn shine maf'ulun wajada wa wajada min dunihi mamra'atayn ka gane yayi to haka in kaga tasmiya an masa alif an ce rajulani ko imra'atani ko shajaratani ko baitani ko manzilani wannan alifin yana ɗaukar rufu'a ne kan isim al-mufradi in suna maka da shi ne sai a maka damma sai ce qala rajulu ja'a rajulu in suka zama biyu qala rajulani wa yunsabu ana masa fata'a wa yujabu ana masa kisra bil ya'i daya marartu bi rajulaini bayan da ka ce qala rajulani to in ba'ul jar ko lamul jar ya shiga sai a ce li rajulaini ko bi rajulaini to wannan yar ita ce alamar kisra in ya zo a maf'uli kamar sa imra'atu min dunihi mamra'atayn to wannan yar ita ce alamar fata tunda maf'uli in kaga ya a cikin tasmiya to alama ce ta ɗayan biyu ko dai alamar fata'a sai ka duba me dalilin me matsayin wannan sunan in ya zo a fata'a to yar ita ce alamar fata'a ya akwai harkul jarri to yar ita ce alamar kisra alhamdulillah sai Sabi, lissafin ka ya koma can ƙasa ka gan shi ƙarshen yanzu a cikin sai ne sittin ko ashirin sittin dai yawwa alama ta a nan take to a ina za mu tashi mawadu hadisul mubtada to mun yi na farkon guraren da ake shafin mubtada wujuban ga wajibi a cikin jumla akwai mubtada da labari ba mubtada ne a farko ba to akwai guraren da ake shafe su kuma shafe wujuban ga wajibci ba jawazan ba akwai jawazan halacci in kaga dama ka shafe kaga dama ka bari zaitun da biyar alamu fa namu ɗaya da za ka shafi yawa to to ya duba dai tun da na wancan to na biyu muka sai ne a cikin amsila ikitabi bu umar al'adil ikitabi ka yi koyi mala ce ka bi hudahu muqtadi ai ikitabi ka yi koyi bi hudahum da shiriyar waɗancan annabawa da aka faɗa shine ka bi hudahu muqtadi faras ka haɗa ta da ikitabi faɗi ka yi koyi da hudahun da shiriyar to ikitabi ka yi koyi da umar da sayyidina umar sai ce al'adil wanda yake adali kaga ba'u zari ce umara wannan fata'ar tara'un din tana matsayin kisra ne لأنه اسم لا ينصرف سنة دبايا صرفوا أنا مسا كسرى نيدا فتا دي أمرا يكي مسا دي أما كي أمرا wannan fatar alamar kisra ce saboda suna ne baya sanakuwa amma idan zaidu ne zaka bi zaidin marartu bi zaidin wa bi muhammadin wa bi aliyin wannan duka yana sanakuwa jarra tana iya shigarsa to wannan fata'ar a matsayin kisra take to al'adilu fa sai sai sai sai sai maka rufa wanda ya kamata a gwalgwali ya zama shine la'aci ka gane ai a gwalgwali suka ta iktadi bi umar al'adili tunda an ce bi umara mun ce umara kisra ne to al'adil kuma ya biyo bayansa babu wawu balla suna mu ce adabi ne inda an sa wawu to babu matsala za ta ikitar bi umar wal adil ya zama wawul adil kenan umar daban adil daban tunda tunda an sa wawu in an sa wawu ko summa ikitar bi umar summa al adil to ya nuna umar daban adil daban amma tunda ba wau ba wani halafin adabi ba wau ba sunna ba fa babu hatta da take nuna adabi to ya nuna adil din nan yayi kama da me sifa ne na umar shi din ne aka siffanta shi da me to amma anan ba haka bane tunda an ce al'adil iqtadi bi umar ko sai aka ce al'adilu to al'adilu nan fa khabarul mubtada ne mahzufu akwai wani mubtada wanda shi ne ya mai da wancan ya zama labari wannan rufa ita take karanta mana akwai mubtada da aka shafe aka bar labari kuma shafewar wujuba dole ne a shafe mubtada din in mun shiga bahasi za ka ji a ba zai tabbata مواد هذه المبتدا وجوبا منه اجتنب اللئيمة كان سنشي متم بنزا اللئيم كيشر الكريم أو كيشر الكريم اللئيم أو كيشر كما كيشر الجناني wasu na ce masa barkonan mutane mu haka ga mana karatu ka nesanci barkonan mutane mutumin banza alkhafif wanda yake kaskantacce kaga san ya ce alla'ima ba maf'uli bane na ijtani alla'ima maf'ulun bihi mansubun to kuma ce alkhafifu da ce alkhafifa ba wanda a zahiri yayi kama da na'ati na alla'ima ka ne santi mutumin banza wanda yake alkhafifa kaskantacce amma ne sai ta maka alkhafifu to kamar mubtada mahzufun ne ba labari na wani mubtada da aka shafe kuma wujuban ga wajibci tasaddaq ala al-faqir al-miskin tasaddaq kai falaga ala al-faqir kuma aka ce al-miskin a gwalgwali ya kamata ya zama al-miskin na addini na al-faqir kai sadaka ala al-faqir ga matalauci al-miskin wanda yake miskini amma nan sai aka kashi da ruku'a saboda ne a nan mutum da ya baya iya ɗauka wannan sufafin guda biyu ka zama fakiri ka zama miskini a'a yau sai dai ka zama ɗaya almiskini wani zama na a cikin alfakiri ba innama sadaqatu ko lil fuqara'i wal masakin ko fakiri da ba miskini da ba in ka fuskantu da fakiri to kai ba miskini bane in ka fuskantu da miskini kai ba fakiri bane mataki ne ɗaya ya ɗaga ɗaya da ya zama kada nan kana can da to saboda haka lafazin almiskinu din bayan an ce alal fakiri da kisra kuma ka ce almiskinu shi yake gwada cewa almiskinu kabarin mubtada ne mahzufan wujuban labari na wani mubtada da aka sake shi wujuban ga wajibi wannan shiga ba shi zaka ji mubtadodin da aka sake aka bar mana kabarin mubtada din alhamdulillah sai ne تعليم يا ابو تعليم المتعلم نعم طريقه تعليم نعم تاشي ده نو ne انا لا متاشي فصل to daga cikin fasalolin da suke cikin wannan littafi na ta'alimi akwai fasali fil istifada a cikin neman fa'ida neman fa'ida ta ilimin ya zama duk inda kake kana kwaɗayin samun fa'ida da ƙaruwa a cikin ilimin naka. Fasulun akwai fasali filwarai a cikin tsantsani halar ta'allumi a halin neman ilimin. An ce alwarau ana ana nufin gudun haram da shubaha shubaha ma da bata zama haramun zalla ba kana gudunta kana tsantsaninta. Ana neman ɗalibi wanda yake neman ilimi ya zama yana da tsantsani wajen neman ilimin nasu fasulun akwai fasali shi ma yusul hifza shin abin da yake gadar da haddace karatu abubuwan da in kana yin sa zai gadar maka da haddacewa karatu wa fi ma yusul lisyana da kuma cikin abin da yake gadar da mantuwa abubuwan da in kana yin su to ba za ka riya karatu ba zai gadar maka da manta karatu fasulun akwai fasali shi ma ya dulubu rizqa cikin abin da yake jawo arziki wa ma ya na uhu da abin da yake hana arziki saboda ya san neman karatu yana da buƙatar tallafi a rayuwa to sai maka fasali guda da abu da in kana yin sa zai sa ka samu arziki wadatar da zaka samu kai karatu ba tare da talauci ya hana ka yin karatu da kuma abubuwan da zaka guje su wanda in kana yin su zai hana maka arziki wanda wata kila a dalilin talaucin za ka gudu kamar karatu yawa shi ya sa ya kawo maka wannan fasali shi ma jilubu rizqa ce abin da yake jawo arziki wa ma yamna'uhu da abin da yake hana shi wa ma yuzu fil umri da kuma abin da yake kalawa cikin rayuwa abin da in kana zai sa kai tsawon kwana ka dade a duniya wa ma yanqusu da kuma abin da yake rage rayuwa abubuwan da in kana yin sa to za ka mutu da wuri ba za ka kai shekarun da ake nema ba wa ma tawfiqi illa billah katarina bai kasance ga kowa ba illa billah sai a wajen Allah alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara wa ilaihi unibu gare shi nake mai da al'amari na alhamdulillah sai ne bulugul marani kai wanka ka duba ba kana tare na za mu tashi ɗari bakwai kun yi da mala abakar maɗatai bayan sun koma sun sauka a ranar alhamdulillah eh mun je gaba su lana a kyau kenan ranar ladi ba muna muna kan hanya ina ga lokaci alhamdulillah da sauki amin amin ina ne zan hadisi na nawa to ina ne ina zai zama da muka wa alibin wa na bi hurairata an rawato daga abu huraira radiyallahu anhu kala ya ce lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam makkata lokacin da Allah madaukakin sarki ya buɗe wa manzon sallallahu alaihi wasallam garin makka makka ta dawo karkashin ikon manzon Allah qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana kuduba fil nas a cikin mutane ko da bai ce maka kadiban ba ko bai ce maka kama ya kadubu ba to abin da yake rufi kenan manzon sallama ya tsaya fil nas akwai kaddara ya kadubu yana kuduba fahimida Allah a cikin hudubar da farko ya gode wa Allah wa asna alaihi yayi kirari ga ubangiji ثم قال سنن يتي إن الله حبس المكة الفيلة إن الله حقيقة الله تعالى حبس الفيلة الفيلة هنا مفعول حبس حبس الفيلة يا ألي الجيوة المكة قبل shiga garin makka da sunan yaki yana nufin ashabul fili yake nufi sai kira jiwar yin babu tasmiyati shayhi bi ismi sahibihi alƙur'ani ya gaya mana alamtar kaifa rabbuka bi ashabil fili ba bil fili Allah yake ko to anan ma ashabul fili ake nufi sai aka tafi ashabu aka ambaci jiwa Allah ya tsare jiwa ga barin shiga makka da yaki wa sallada alaiha rasulahu ga su kuma yanzu Allah ya tirsasa ta ya ko wa sallada Allah ya tsola rasulahu manzansa wal mu'mina da mu'minai alaiha akan makka gashi mu yanzu ya ba mu dama mun shigo ta kuma da sunan yaki wa inna ku sani cewa ita makka lam tahilla li adin bata taba halatta ba ga wani mayaki kana da ya kasance kabri gabanni na ko ma waye ko annabi ne Allah bai taba ba shi iko ya zo ya ci maka da yaki ba kabri gabanni na wa inna ma ku sani cewa uhillat li ni din ma an halatta ta ne gare ni sa'atan min nahari awa guda a cikin yi ni ma awa ɗaya aka bani ba duka yini awa goma sha biyu na yini aka bani an halatta min ita na shiga na kashe wanda zan kashe na yafe wa wanda zan yafe na rusa abin da zan rusa na yi abin da zan yi tsawon awa guda shi ba wa inna haka sani kuma ita maka lan ta hila li'adin ba za ta ƙara halatta ga wani mutum ba ba a bayana ko da ya zo ya shiga ya kashe wani ko ya zalunci wani to to ba a ƙarƙashin halatta idan su yi ba fala yunaffaru sayduha ba a korar dabbar farautanta a cikin maka harbin maka ka ga zomo ko barewa ko gada ka tashe shi ka ce za ka kama ba a yi haramun tana da aminci wannan da kala huka na amina duk wanda ya shige shi ya kasance mai aminci wala yuqtala shauqa ba a salan kayyata bishiya ma ko mai kaya ce ita ma tana da aminci ba a salan ta yuqtala ne sai da ayi la yuqdaw ba a sala wala yukazu ba a daukan shauqa kayyata wala da hinnu saqidatuha tsuntuwar garin makka ba ta halatta ga kowa illa limusidin sai ga mai yin shela waye zai fada kayansa ko wanda zai ɗauka ya kai inda ake cikiya kagan shi ma ba kansa ya ɗauka ba eh illa limusidin amma ka ɗauka ka ce kayan tsuntuwa a'a baya halatta a garin makka a sake ɗato yana nufin allukuɗatu mun san ai babu lukumata a cikin risala shi da a saƙida abin da ta faɗi a fito ana san masa al-luqda shi kuma al-munshid da aka ce illa lil munshidin alladhi yu'rifu al-luqdata wanda yake sanar da tsuntuwa da yayi wa yarshu da yake shigar da ita ilaiha zuwa gare ta kai ne ka zafar da abinka na tsinta abu kaza ko akwai mai shi shi kada ya halatta wa ɗauka in ya gani a ƙasa to yanzu hal'a kana ji an ce maka inna lan tahila li ahadin ba'di ba har zumna cikin ba'di din ba to duk abin da aka faɗa ni har yanzu yana aiki to yanzu ba tsuntuwa ba aljihu ma ake sa mutum hannu a zai ko yan sane su yake wa aljihu tsabar lalacewar mutane a makan ana dawahu wa mu wa man qutila lahu qatilu duk wanda aka kashe masa wani abin kashewa an kashe maka ɗanka ko ubanka ko matarka ko wanka ko ƙani to fa huwa bi khairin nazaraini yana tare da mafi alherin tsokaci guda biyu me ake nufi da khairin nazaraini imma aka diya ko dai ya karɓi diya ta ran ɗan uwansa da aka kashe awil kisasu ko kuma a masa kisasi a kashe makashin ɗan uwansa shi ne khairun nazaraini ya duba a cikin biyu wanne ne ya fi masa shi alwalin junub a biya shi biya ne ko kuma a'a a kashe makashin ɗan uwansa sai abin da ya zaɓa fa qala al abbas ka gane ai Zan inda Allah yake cewa liwalihi fala fala fala yusrif fil qatl wa man menene eh wa man qutila yawwa wa man qutila ne mazluman yawwa duk wanda aka kashe shi yana abin zalunta bai yi laifin da ya cancanci kisa ba shi ne qutila mazluman an kashe shi ba zaluman ba mazluman wanda aka zalunce shi wajen kashe shi to faqad ja'alna li walihi sultana hakika mun sanya mun ba da dama ga alwalinsa amma fa fala yusri kar ya yi barna til qatl ya kashe wanda ba makashi dan dan uwansa ba kuma kar ya kashe fiye da mutum daya a dalilin an kashe masa mutum daya shine fala fala yusri til qatl to Allah ne ya bada wannan daman kana da dama ka ce a kashe maka ni saboda ya kashe maka naka alwalin sa kenan ko kuma ka ce a biya ka diya fa qala al abbas sayyidina abbas da manzo Allah yake faɗin waɗannan dokoki na garin Makka cewa wala yukutala shaukuha ba a salan kaya bi ma'ana bishiyar da take cikin haramin Makka sai ta illal izkira sai dai tsaure shi kadai manzo Allah ya to illal izkira a wata ruwaya ma shi sai na Abbas har ya kawo dalili ya Rasulullahi amma da lanku mai banda tsaure saboda matsalanmu suna amfani da shi wajen kira kuma muna amfani da wajen rufin tsoro sai maza za ta illal izkira a dalilin sai na abbasa aka samu wannan langon muttafaqun alai amma duk sauran bishiyoyi har kaya dai wanda tana sukan mutane bai halatta a sare ta ba wa an abdullahi ibn zaid ibn asim radiyallahu anhu to to shi nake neman ni na bai kawo ba to ka ji magulale da dama eh shi ne ai sun sun sun da shi ne to to karanta mu ji da da faqala al-abbas illa al-zikra to sai me yawa illa al-zikra ya rasulullah banda tsaure ya ma'aikin Allah domin ita tsaure na fa'inaha kun yawa yawa yawa ka ce inna kuma na ja'aluhu ka ga sai zama na ja'aluha fa inna na ja'aluhu domin mu muna sanya shi shi tsaura izkir din shine a cikin kaburburan mu da shi muke jerawa mu rufin kabari kina da kuma ɗakunan mu rufin tsoro kamar da na faɗa ɗazu wani sai manzo Allah yake yawa sai dai tsaure wato banda banda banda tsauran yawa kaga ya tabbatar da langoman da kana Abbas yake nema wani Abdullahi ibn Zabd ibn Asim radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ya ce inna ibrahim haƙiƙa annabi ibrahim alaihi salam harrama makkata ya haramta garin makka shine ya roki Allah da bid al hazal balada ko aminan wa junduni wa kam na bakala kai wannan ayi suratu ibrahim ne wato haramalani nan su juba ilaihi samaratu kulli shay to annabi ibrahim ne ya roki Allah ya maida maka harami kuma Allah ya amsa masa. Wa da ali ahliha kuma ya yi addu'a ga mutanen Makka, ya ce wa ba asihim rasulan ba, shi ma mazala ta ana da awatu Ibrahim. Ni ne addu'an nan ta Annabi Ibrahim da ya roƙa ce wa ba asihim rasulan minu ya tuli alaihi har zuwa ƙarshe. Sannan kuma ya mata addu'a warzuquhum min as-samarati la'allahum yashkuruna ba Allah ka amsa su da aika tuwa can baya nake nema rabbi innahunna adnana kathiran min an-nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man atani fa innaka ghafur rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in illa baytikal muharram rabbana liqimu salata فاجعلت إلى من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون kaga duka addu'o'i yayi wa ahli makkata shine wa da ali ahliha yayi addu'a ga mutanen makka kuma addu'an nan yanzu in ka je makka duk da itatuwa na duniya wanda ka taba wani da wanda duk ana samu su a makka kuma ba su da bishiyar ka ko daya kawowa ake kuma in ka je abun mamaki sai ka tare ya fi nazarin ku araha ku da kuke da shi a bishiyoyi saboda albarka kuma za ka same shi fure kamar yanzu aka tsinko shi amma kar ka tambayi ɗaruruwan ko dubban kilomita da aka yi kafin a kawo shi maka saboda addu'a na Nabi Ibrahim duk abin da ka sani ana ci a duniya ana samu ta maka ya ishe ka da in ka maka in tuwon biski kake za ka samu in fula da nono kake so wanda ba al'ada su bace amma ana samun sa maka su tuwon samangita tuwon dawa da koko da kosai da tsire a tuku ba duk ana samu yi haƙi ne to wannan da albarka addu'ar annabi ibrahim to sai yace annabi ibrahim ya haramta makka kuma ya yi addu'a ga mutanenta wa inni haramtu ni kuma allah na haramta madina i kama harama ibrahim makkata kamar da ibrahim ya haramta makka wa inni da'utu fi sa'iha shi annabi ibrahim yayi addu'a ga mutanen makka ne to ni kuma yayi addu'a fi sa'iha cikin sa'in da mudun au wa mujjiha da mudun sa'i da mudu ai mun sani arba'atu amdadi shine sa'i daya to da sa'in ne cin kwano daya da mudun nabu nayi addu'a a cikin su bi misli ma da ma da ajihi ibrahim wa li ahli makkata da irin misali abin da annabi ibrahim yayi addu'a da shi ga mutanen makka sai madina ita ta samu khairu du'a'i in maka annabi ibrahim ne ya mata addu'a ya haramta ta to madina fa manzon Allah ne ya mata addu'a ya haramta ta saboda haka duk alfarmar da ka ji muku na makka sai madina ma tana da sawa'an bi sawa'i dan annabi Ibrahim ba zai haramta Allah ya karba masa ba Allah ya haramta a cikin karba annabi Ibrahim ba zai addu'a ga mutanen Makka a karba manzo Allah ya yi addu'a ga mutanen Madina a cikin karba bal kasu ma rike khairu du'a'i wa khairu hurmati garin su shine mafi bikin alfarma da kuma addu'a da ya samu muttafaqun alai wa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce almadinatu haramu to kaje haramce madina haramce bi ma'ana tana da alfarma an haramta duk abin da aka haramta a maka shine ma'ana almadinatu haram amma ba ko banda sauran garuruwa da kauyuka da suke kewaye da ita ma baina airin ko irin abin da yake tsakanin anguwar airu ila saurin zuwa jabal saur duk sunan duwatsu ne wani gulu yana ana cewa ma baina harrakai ha in an yi gwari waje ma baina jabalai ha madinar ta da a tsakanin wasu duwatsu guda biyu ɗaya a daman gari katon dutse sai a hagun gari garin madinan kwaje sai yana tsakiyar duwatsu guda biyu to tun daga wancan dutsen na dama har zuwa wancan dutsen na hagu yana cikin wannan haramci da alfarmar banda abin da ya fita bayan duwatsu wannan ba haram bane na madina yake wannan babin ka ba an haramta zubar da jini shine haramci an haramta ta an haramta zubar da jini da tsuntuwa da salon bishiya da kashe gamba da yin farauta shine haramcin anan to abin da ya shafi mugun abu shi kuma hadisi daban ne manzo Allah ya ce Madina tana kore miyagun mutane a cikinta kamar yadda zuga gudu yake kore dattin ƙarfi kamar yanturu da kiru kumsal hadidi a ya faɗa Madina munafiki baya jin daɗin Madina ko ya zauna a cikin azaba da wahala da kunci duk mutumin banza Madina ba ta masa daɗi saboda addu'ar manzo haka maza Allah faɗa hadisi ingantacce tana kore munafukai da mutanen maza kamar yadda ka san zuga zugi yake kore dattin jikin karfe karfe mai tsatsa aka kawo makeri yayi zuga zugi ya sa a wannan yana zuga zugi karfe ya fara da za ka ga bawo yana tashi a cikin karfe datti ya tashi gaba ɗaya ya faɗa gefe ka ga karfen tsallar sajajin to yanda zuga zugi zafin wutan da yake kore datti da tsatsa a cikin karfe yace haka madina take kore mutanen banza a cikin yasa mutanen banza sun du sharhol yasu kaga maka kuma ba samu wannan wani gu in ka je a maka sai ka ce wallahi a lagos sai cikin garin makka amma madina ba wannan saboda alfarmar da Allah ya mata da albarka addu'ar manzon Allah rawahu muslimun alhamdulillah sai ne Thank you. maka da da kwanciya kai kwanan kana bacci a yi bacci kwanan a nan kika kwanta kafi na nawa hadisi na nawa muktarul ahadisi nabawiyya to ina za mu tashi mai yawan nan inna min akhlaqil mu'min quwwatan fi dini quwwatan shi ne ismu inna mansubun inna quwwatan fi dini hakika ƙarfi cikin rukon addini min aka laƙil mumin yana daga ɗabi'o'in muni a ganshi yana da ƙarfin riko da addini baya wasa baya sako-sako da ibada wa hazman da kuma himma amma fili ne a cikin laushi ka gane wa alanna lahu alhadida mun lausaka fa qula lahu qawlan layyinan mai laushi to linu din allinu shine laushin za ka same shi da himma amma babu tsanani filinin cikin laushi wa imanan daga cikin najobi ne akwai imani shi ya tsini a cikin kasankance babu shakku cikin lamarin Allah gaba ɗaya ya tsini ne a cikin imaninsa wa hirsan da kwaɗayi shi ilimin cikin neman ilimi shi inda mumin yake yana da kwaɗayi ko da wani hali ko na larura ko wani wahala ko tsanani na ya hana shi samun damar neman ilimin to zuciyarsa cike take da kwaɗayi na samun ilimi wa shafaqatan da tausayi fi miƙatan ko eh a cikin fi mi ɗaya haka ne fi ne fi miƙatin a cikin abin da yake so ai alhubbu shine almiƙa ai no ila sabaqa ala da ibn iskalan da shafaqatin insani wal nafi allazi wa samaratul hubbi yana da tausayi a cikin san da yake wa mutum wa hilman da haƙuri fi ilimin cikin saninsa ya san ka cuce ki amma sai ya kawar da shi ilimi wanda ba wata neman ilimi da ake maga hirsan ki ilimin ba yana da haƙuri cikin sanin cewa an cuce shi an cinye mar kuɗinsa an ci amanarsa ya sani amma sai ya haƙuri wani ma ba zai ji ba wa ƙasarar da kuma kyakkyawan nufi fi ginin cikin wadata al'ikitisadu ana nufin tsakatsaki daga cikin wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika qawama shine iktisadi abinda Allah ya baka ko me yawa ko me kadan kar kai lowa kuma kar kai albagozaranci wa kana bayna zalika qawama shine iktisadi shine kasadan tsakaitawa cikin rayuwa fi gina cikin wadata wata jammulan da kuma yin ado fi faƙadin cikin talauci abinda ake nufi duk talaucin ka an ganka a ganka cikin nutsuwa ba wai adon tufa ba ya gane ai ado na baɗini ya zama kana da nutsuwa duk tsanani da yunwa da talauci in an ganka za a ganka da nutsuwa saboda imaninka da kuma yaƙininka da ubangiji ka san in ka samu Allah ne in ka rasa Allah ne to wannan ka samu ado fi faƙa cikin talauci wa taharrujan da kuma kiyayuwa an ɗama'in gabalin kwaɗayi ko taka tsantsan gabalin kwaɗayin abin da yake hannun mutane wa kasban da nema ko biɗa amma fi halalin cikin aikin halal alkasubu shine tsuhurwuri yin tsuhurwuri fi halalin cikin halal ba cikin haram ba baya tara haram wa jirran da yin da'a ga ubangiji fiske kamata a cikin da ya a kan tafarkin Allah wa nishaɗan da jin daɗi a rai fi hudan cikin shirginan nishaɗi jin daɗi a rai cikin shirya wa nahayar da kuma hana kai an shahawatin gabarin shahawar duniya zuyira da nasu hukun shawati minan nisa'i wal banina wannan duk ba damuwarsa bane Allah da manzon shine damuwarsa wa rahmatan ko tin to to shine daidai wa rahmatan da tausayi lil majhudi ga wanda yake cikin wahala aljahdu tsanani na talauci da fata majhudi wanda ke cikin wahala ka dinga tausaya masa da rahama wa innal mu'mina min ibadillahi kaga mu'mini na Allah daga cikin bayin Allah la yahifu baya kyama alaman yubjidu ga wanda yake ki yana kin munin aikin ka ne ba kai din a zatin ka yake ki ba shine albughdu billahi wal wal wal hubbu fillah kana kin sa ne dan Allah ya mana kana kin aikin ka da yake wanda Allah baya su amma ba a zatin sa ba kamar da wani wani malami yake faɗa ko kafiri a wajen yaƙi garin kashe kafirci ne ake kashe kafiri shi musulunci ba wai ya fito ne ya kashe kafirai ba a ya kashe kafirci ne to kafircin kuma yana ɗamfare a zuciyar kafiri ba da ba a kashe kafirci sai an kashe kafiri kuma abin da zai gaskata wannan daga yayi kalmar shahada shikenan kaga ai ya cire kafircin shikenan sai ya zama daidai da kowa har ma ka ji Allah yana wa mu'minai wasiya kasu shalake shi kasu gaya masa wani magana Allah ke kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alayhi ai kuma da haka kuke kuma da bautar da ba bautar ku ba kan kuke ba famanna Allahu alaikum daga ba Allah ya muku baiwa to shi ma tunda ya bar bautar gunki ya dawo yana wata Allah me bambancin ku da shi to saboda haka baya kyama ga wanda yake ki dan ba shi yake ki ba mugun aikin sa yake ki wala ya asabu mumini baya aikata zunubi fi man yuhibbu cikin wanda yake so wai da tsananin san da yake maka har ya saba wa Allah dan neman yardarka ko ka bashi umarni yi kaza kuma ya je ya aikata sako wai dan yana son ka a mumini imaninsa ba zai bar shi ba kowaye ba zai dai saba wa Allah ba a dalilin wanda yake wala yudayyu baya toza ka mastudiya abinda aka bashi ajiya daga alwadi'atu ajiya ba astaudi'u na bada ajiya ustudiya abinda aka bashi ajiya amana kenan ba za ka taba gani ya toza ta ko ya ta amana ba wala ya hasudu mumini baya hasada wala yal'anu baya sukan mutane wala yal'anu baya tsinuwa wa ya'tiru bil haqq yana furci da gaskiya wa in lam yushhad alayhi ko ba a bada shaida akan sa ba ko shi kadai yayi abun ba wanda ya gani sai Allah in aka zo aka ce wani kai kaza da sai eh nayi in bai yi ba sai sai bai yi ba wa in lam yushhad alayhi ko ba a bada shaida akan sa ba in zai yi magana ya atarifu bil haqqi yana itirafi shine ikirari da fadin gaskiya ko da ba a bada shaida shi ba buƙatar har sai an kawo masa shaida imani kenan wala yatanababu bil alqabi baya jifan mutane da miyagun suna al'alƙabu da na laƙabi ka gane ai fi salati mutakashi'an za ka same shi mutakashi'an mai tsoron Allah fi salati a cikin sallah illa zakati musri'an musri'an mai gaggawa ne illa zakati zuwa ga fidda zakka daga lokacin da yayi zai cire ta ba tare da bincike ba fi zalazili wa ƙura za ka same shi wa ƙuran mai nutsuwa ne fi zalazili cikin masifin zamani ba raki ba zai kai ƙalar Allah wajen mutane ba yana da nutsuwarsa cikakkiya fin raka'i shakuran shakuran mai yawan godiyar Allah ne ba shakiran ba ba akwai mubalaga shakuran mai yawan godiya ne fin raka cikin wadata cikin yalwa Allah ya ba shi wadata yana ta godewa Allah. Ƙani an dillazi lahu yana mai isuwa da abin da yake tare da shi, ko mun ƙanƙanta abin da Allah ya ba shi, to ya isu da shi baya hango na wani ya ce shi ma sai ya sami irin na wani. La yadda ima laisa lahu baya da'awar abin da ba nasa ba. Ni yadda ya samu dama ba zai zo ya karba karba ya ce gidana ne alhali ba nasa ba ko gona ta ce alhali ba tasa ba baya da awar abin da ba nasa ba wala yujmi'u fil gaizi ko baya tara abin duniya fil gaizi a cikin fushi wala yaglubuhu shuhu ashuhu tsananin kauro baya rinjayarsa al ma'rufin ga aikata alheri yuridu da ya nufe ko dubu nawa ne ya niyyar bayarwa san dukiyar ba zai hana shi ɗauka ya bayar abin da ya niyya ba ka san wani yana so ya ji falalar sadaka da kyautan har ya ware ma kai sai ya ɗan rage kuma ka san zuciya da kwaɗayin kuɗi yi akwai wani mutum a kano da aka yi shekaru ya kai kamar talatin tsohon mai kuɗi ne malaminmu yake ba da labari duk shekara zai lissafa zakka zakkar kanta ta kai miliyoyi amma saboda tsabar son kuɗin sai ya kasa lama kuma shi yana da gunti imani ya san haƙƙin Allah ne kuma ba zai iya shi sai zai zai ya jirgi wata shekarar ma haka zai cire zakka ta miliyoyi sai ya kasa bana kuma ya kasa ci ya zai ya jirgi sai da Allah ya masa lutufi ya rage wata ɗaya ya mutu kawai ya fito da wannan kudin ya dinga raba ya'yan da suka kai ƙararsa zai raba musu yanki a wannan ba ta kuka ce ba ta bace haƙƙin Allah ne yau shekara ashirin da kaza ko talatin da kaza in na cire zakka ba na iya bayarwa nake ajiya ni kuma na san wuta ce ba na ci saboda haka yanzu na ga alamar rayuwa ta zo ƙarshe ku banni na rabu da wannan bala'in da nake tare da shi tsawon shekaru wai suka ce yanzu ba cikin hankalinsa ya imote ya shiga ruɗu saboda haka bai san abin da yake wallahi ina sani yayi wannan bayani dalla dalla dole alƙali ya bada damar ya yi ce ya zo suka ba da raba haka ya ɗebo ta miliyoyi yake ba mutane ya gama wannan da wata ɗaya ya kaga wannan Allah ya taimake to shi mumini wanda muka siffanta shi a farko wanda yake da kuwa fi dinin wa hazman fi linin wa imanin fi yaqinin to shi la ya galubu shuku ananin kauro baya rinjayarsa al ma'rufin ga aikata alheri yuridu da ya nufe shi yukhalidun nasa yana tuɗanya da mutane yana hulɗa da mutane shi baya zuwa ya rufe kansa ya dinga jin haushin mutane baya iya mu'amala da mutane yukhalidun nasa yana zuwa cin kasuwarsa ya je neman abincinsa ya je gonarsa ya je yi karatunsa ya yi mu'amalarsa da mutane kai ya alama domin ya san halayen mutane da yadda ake zama da mutane wa yunadiquhum yana zance da su kai ya fahima domin ya fahimci me mutane suke faɗa ba domin ya karyata su ko ya gwale su ko ya nuna jahilci su ko wani abu ba wa in zulima idan aka zalunce shi wa bujiya aka zalunce an abu tafsirin ne da albagayu da azulmu duk abu ɗaya ne ka gane ai wa in zulima ya aka zalunce shi wa bujiya aka kware shi alai ko alaihi ma aka kware shi sabar zai yi haƙuri hatta ya kuna rahmanu har sai Allah ar-rahmanu ya kasance huwa allazi yantasiru lahu shi ne yake neman taimako a wajen baya kai kala ko mistake baya zuwa wajen jawuya baya kai kala ko baya kai kala wajen hakimi ko mai anguwa ko sarki ya san dai Allah ba zalimi bane ya san akwai mutu akwai hisabi to zai yi hakuri har sai an je lahira ya zama Allah shine mai taimakon wannan hadisi rawahu al-hakim an jundu to alhamdulillah sai ne mara biyo na nan to ina ne ina za mu tashi dan taba ko da minti goma ko bakwai haka yaya ina za mu tashi cikin soyayya almiqatu bi mana alhubbu to ina ne to awal Allah ya zalu dunyanuhum kasa da abaman nufi ke ne kasa kadan inda aka ce wala wallahu la yahdi qawmal zalimin la yazalu dunyanuhum allazi banaw ribatan ah la yazalu dunyanuhum wannan ginin nasu na masjidul jirar masallacin cutar da musulmi da suka gina a gefen masjidul quba la yazalu baya allazi banaw wanda suka gina shi ribatan ai shakkan domin sa kokonto a zukatan muminai ko domin ya zama riba sun gina shi ne domin kokonton da suke da shi fi kulubim a cikin zukatansu to la ya zalu baya gushewa illa an tuqadda ko taqadda amma muna mu an tuqadda a qira'ar qira'a ce daban-daban illa an tuqadda qulubuhu sai an rabe zuciyarsu daga jikinsu yanke zuciya ka ai mutuwa ne ma'ana bi an ya mutu wannan masallacin ko an bar musu ba a rushe ba to ba zai gushe gari ba ta yana matsayi abin kokonto anya masallacin nan muku ya cancanci shiga shigar masu imani su yi sallah ba zai gushe ba a matsayin abin kokonto a cikin zukatansu sai dai in an yayyanke zuciyarsu bi an ya mutu cewa ta da sun mutu wallahu shi Allah alimun masani ne bi khalqihi hakimin kuma mai hikewa ne fi sun ihi bihi cikin abin da yake aikatawa gare su inna Allah hasala jira min anfusahum wa amwalahum hakika Allah ta'ala ya sayi ya yi ciniki da muminai me ya saya anfusahum rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi an yabduluha cewa za su ba da ita fi da'ati cikin bin Allah kal jihadi kamar zuwa jihadi Allah ya ciniki da muminai ya sai layukan da dukiyar shi kuma me zai biya su da shi ladan cinikin bi anna cewa dai aljannata lahum ta tabbata gare su yuqatiluna fi sabilillah domin suna yin yaƙi cikin ɗaukar kalmar Allah fa yaqtuluna suna kashe kafirai wa yuqtaluna ana shahidantar da su ko su kashe ko a shahidantar da su zurratan isti'inazin bayanin lishira shine bayanin silkin wa fi qira'atin a cikin wata qira'a بتقديم المبني للمفعول أنا قواتك مبني للمفعول شيني فيقتلون ويقتلون أو تقرأ لما أن قواتك فيقتلون بعض شيني بالبناء للفائل كنا ويقتلون شيني المبني للمفعول wata kira ana gabatar da wancan din ai idan ba wasali duka ɗaya ne in ba wasali da ya katuluna da yuqtaluna duk bakin ɗaya ne to kuma qur'ani da babu wasali to sai wata qira'a ita ma ruwaya ce har zuwa ga manzo Allah ita ma wannan qira'a sai ta ce fa yuqtaluna ana shahidantar da su wa yaqtuluna kuma suna kashe kafirai ko kuma tamu fa yaqtuluna wa yuqtaluna ai bi ma'ana fa yaqtulu ba'duhu fa yuqtalu ba'duhu ana kace shashin kafirai wa yuqatilu al-baqi sala kuma mu'mine shine suke yin yaki wa'adan alƙawari ne da Allah ya alaihi ga wannan alƙawari haƙƙan na gaskiya mazdarani da wa'adan da haƙƙan mazgare da guda biyu mansuba ne a baban yi wa fata'a da fi'ili himal malubu da fi'ilinsu wanda aka shafe wanda fi'ili ne aka shafe shi ne wa'adan lahu lahum wa'adan haƙƙan shi ne fi'ilin allahu shi ne mai yi fi'ili ba shi ne wa'ada wa'ada wa'adan sai aka shafe wa'ada ɗin aka isu da mazdarin guda biyu Allah ya yi alkawari alayhi akan wannan wa'adan alkawari haƙƙan na gaskiya fitowa da tun a cikin taura wal injili da linjila wal qur'ani da alqur'ani haka Allah ya faɗa in dai kai mumi ne to Allah ya ci cikin ranka da zuciyarka in an fitar da hadi ka ba da ranka in za a je aikin alheri ka ba da zuciyarka wa man aufa bi ahdi duk wanda ya cika alkawarinsa da yayi da Allah min Allah ba alƙawarin da yayi da Allah wannan cinikin kenan a to wa man man din ba shar'iyya ba ce bayaniya ce wa man aufa bi ahadi Allah istifhamiya ce wane ne mafi cika alƙawarin alƙawarin da yayi min Allah fiye da Allah ai la ahada ai ba wani mutum aufa mafi cika alƙawarin min fiye da Allah fastabshiru tambaya ta Allah yayi waye ya fi Allah cika alƙawari to amsa dai la ahada aufa minu ba wani mutum da su cika alƙawari fiye da Allah to fastabshiru ku yi farin ciki fi fi iltifatun anil gaiba a cikin wannan fastabshiru akwai waye gabalin magana da wanda ba sa nan zuwa ga zance da waɗanda suke mukaɗabai a gaban su aiki can an ce min al-mu'mina anfusahum ba anfusakum ba yuqatiluna ba tuqatiluna ba yuqtaluna ba tuqtaluna ba kago wancan da gaibe ake magana nan kuma yake fastabshuru ku yi farin ciki kaga ya juyo daga gaiba zuwa ga alkitabi kenan shine fihi iltifatun an algaibat cikin wannan kalma ta fastabshuru yanzu an waiwayo iltifatu ba waiwayo ba an waiwayo daga anil gaibatu gabalin gaiba magana da wanda ba sa nan zuwa ga zance da waɗanda suke nan ka gane ai inda inda to akai fastabsharu sai suka yi farin ciki fastabsha ru sune gaibai amma fastabshi ru fili ne amri ku yi farin ciki bi bai'ikum ka ji ba da ta bi bai'ihim ba ku yi farin ciki bi bai'ikum da wannan ciniki naku allazi baya'atun bihi wanda kuka yi wa Allah ciniki da shi wa zalika ay albai'a wannan ciniki da kuka yi da Allah huwa alfawzul azim shine rabo mai girma ay almunin ga'at almatlubi wanda yake samun matukar abin da ake nema domin abin neman ita ce aljanna sai ce at-ta'ibuna a wannan qira'a da shi an masa rubuwa na alal madihi abu sayyaban masu tuba bi taqdiri mubtada da qaddara mubtada ka gane wannan kamar labarin na na na na, na mubtada to yaya mubtadan yake shine hum hum sune labarin atta'ibuna hum su waɗannan da aka ciniki da su su ne atta'ibuna masu tuba min shirki wal nifaqi daga shirka su zo musulunci daga munafurci zuwa ga imani al'abiduna su ne masu bauta ai al-mukhlisuna al-ibadata lillah masu tsalkake ibada ga Allah shi kadai alhamdulillah masu godiya lahu ga Allah ala kulli hali ala halatu sarra'i wad darra halin yalwa da halin kunci koyaushe masu godiyar Allah ne as-sa'ihuna masu yin azumi ai as-sa'imuna shine daga daga asiyaha asalin kalmar siyaha yawo a daji kewaye duniya to al'ada ne kuma matafiyi yawanci bai suka keke da kayan kayan to sai aka kira su da wannan suna amma ana nufin as-sa'imuna masu azumi ar-raki'una masu ruku'u a cikin sallah as-sajiduna masu sada abin nufi ai al-musalluna masu yin sallah ka gane ai su ne raki'una sajiduna masallata al'amiruna bil ma'rufi masu yin umarni da kyakkyawan aiki wannahuna masu hani ne alal munkari da wani mummunan aiki wal hafizuna masu kiyayewa ne li hududillahi ga iyakokin Allah ai li akali ga hukunce hukuncen Allah bil amali suna kiyaye su da yin aiki biya da dokokin Allah ko hukunce hukuncen Allah wa bashirul mu'minina bil janna ya rasulullah kai bishara ga mu'mine da shiga aljanna alhamdulillah wa nazala ba fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أدرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقداره العزيز اللهم ألقدنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله على المسيب أكاله هم هم الآوان يخلون أكاله الآوان عليك يا أجب مالا الآوان عليك لا لا شيء الآوان عليك عليك الحمد لله أي حمد لله